أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه و... بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعكم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da yabo ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda shike gudanar da al'amurra da yake ba mu ikon dawa wannan guri domin ci gaba da ribantan damar da muka sama kuma yau juma'a 19 ga watan rabi'un sani shekara ta 1442 wanda yake yayi daidai da 4 ga watan Disamba shekara ta 2020 wannan shine karatu na tara a wannan darasi na albalaga kamar yadda Allah ba mu iko muka faro kuma muna karanta littafin albalagatul wadhiha Allah kai muke roko kai mana arzikin fada bayani tare da aikata abin da ke shine daidai abin da yake kuma ba daidai bane Allah ka kare mu ya Allah yau za mu tashi taqassimul isti'ara ila asliya wa tab'iyya ila asliya wa tab'iyya karkasuwan isti'ara zuwa ga asliya da kuma tab'iyya kada mu manta isti'ara shine a aro kalma a yi amfani da ita da wani ma'ana da ba nata ba yanzu mu duba idan ka ce anam isti'ara kada mutane yana da akwai rukunne guda uku na isti'ara ko akwai al-musta'ar shine abinda aka ro akwai al-musta'aru lahu al-musta'aru lahu shine asalin mushabba akwai kuma al-musta'aru minhu lafazin da aka aro daga gare shi ko shine المشبه به المشبه به misali Allah subhanahu wataala na cewa ishta'ala ar-ra'su shayba ko الرأس كي اشتعل يكن شيبا da furfura da furfura to anan akwai al-musta'ar wa musta'ar lahu nan ista'ala shine al-lafz al-musta'ar anan al-musta'ar sannan kuma al-musta'ar lahu shine shayba sai kuma na'am al-musta'aru minhu al-musta'aru minhu yanzu an ce nan ishta'ala ishta'ala kamawa ne irin na wuta to anan ishta'ala ar-ra'su shayba ay ishta'ala shaybur ra'si kun gane ko kannari kuma kamacin wannan so akwai nafasin annaru wanda aka aka share ba aka ba kannar shine al-musta'aru minhu al-musta'aru minhu amma sai aka shiri ba kawo annar ba sai aka kawo ista'ala wanda ke min lawazimin menene min lawazimin nayi ishta'ala shaibur ra'si kashti'alin nar gashin kai ya kunu da wuta kaman yanda wuta ke kamawa to anan automatically kaga an share mene kar kuma ta dama cin isti'ara ai tashbihi ne huwa tashbihun hudhifa ahadu tarfaihi wanda aka share ɗaya daga cikin gafansa shi tashbihi din saboda haka shi isti'ara huwa mabniyun ala tanasib tashbih mabniyun ala tanasib tashbih ana gina shi ne ba tare da an waiwayi wani abu ma da ya shafi tashbihi ba kawai to duk lokacin da ka ce Uthman Uthman kal'asabi filguwa ai kaga wannan tashbihi ne ta kula da adatu gata ya zama tashbihi wani iri mursal ta kula da wajen shaba ya zama tashbihi wani iri mufassal so tashbihi ne mursal mufassal mursal tun da an kawo adatu ko ga kuma wajen shabahi ya zama mufassal da za a cire adatu usman asadun filkowa kaga ya zama tashbihi wani iri mu'akkad tun da mahuzufi fila adatu ko inda kuma za a ce Usman Asad an share mushabba a afwan adar tashbih da kuma wannan kaga zai zama muakkad mujmal wanda ke shine balig kai sai kawai to shi yanzu a isti'ara ina mushabba din mu Usman mushabba asad zai zambe ne to yanzu kawai in ka ce idan ka tashi idan ka ce ra'aitu usmana yamshi ka asadin still dai akwai mene tashbihi ra'aitu usmana yamshi ka asadin fil kuwa kaga dai tashbihi ne ko to yanzu inda zaka ce ra'aitu asadan yamshi afwan ra'aitu asadan yamshi to kaga yanzu automatically anan ra'aitu asadan ra'aitu usman yamshi kal asadi ra'aitu usmana yamshi kal asadi waye mun shabba a cikin jimlar mu usman ko kal asadi shine mun shabba bi ko sune tarfat tashbih ko to yanzu idan muka lura da kyau ina mushabba an share shi ko yanzu sai aka zo da mene mushabbahu bihi wanda shi shine asal ko to yanzu tare da iddi'ai wai kuma shine mushabba yanzu kawai wannan shine istiyara ra'aitu asadan yamshi naga wani zaki yana tafiya kun bin cewa ko yanzu nan an gina jimlan ne a matsayin mene an manta da tashbihi kwata kwata kawai yanzu ba a magana wai kamanciciniya tsakankanin usman dawa ne zaki a'a yanzu kawai an ce yanzu kawai an ɗauka shi mushabbahu bihi wanda ke shi ne asad yanzu shine kawai mushabba ra'aitu asadan yamshi shikenan kawai so mabniyun ala tanasi tashbih tanasi kamar masha Allah an gina shi ne akan yanzu nan babba maganar tashbih nan yanzu kawai ana iddi'ai ne kawai shi mushabbahu bihi yanzu shine mushabba kawai shine mushabba kawai to wannan ta zama istiyara kan kuma ta can ba idan ka ce a yayi kama da b tashbihi ne wannan in kuma ka taso ka ce kawai a din nan ai yanzu ya zama b istiyara kenan istiyara kenan kakamanta ai ai yanzu ba ma ba ba magana tashbihi balantana ce wannan mu'akkan ne ko ko mufassal ne ko mujmal ne ko a ba magana tashbihi yanzu kawai yanzu an fita daga ta hanyar tashbihin ne tunda an share khuzifa ahadu tarfaihi ma adidda bi anna bi anna tarfahu athani huwa ainul mushabba yanzu to yanzu kawai kwata kwata ba ma magana tashbihi ne yanzu yanzu kawai kuma an shiga wani fage ne eh eh nan yanzu mushabbahu bihi kai aka bari amma kuma ana iddiayi ana dauka cewa yanzu shine mushabba kawai ma ka gani masha Allah yanzu ba maganar tajbihi kawai yanzu kai tsaye an shiga wani fage ne kuma amma an kullu da kyau asali isti'ara menene tashbihi ne hudifa ahadu tarfaihi mun bance wannan ko so yanzu in ana maganan isti'ara yanzu ayi kwata-kwata ba ma ba ma maganan tashbihi kwata-kwata kawai yanzu ana cewa shi mushabbahu bihi da aka hawo yanzu yanzu shine ya zama shine mushabba kuma yanzu kawai kai sai kawai an yi wannan ikirarin ana ikirarin kawai shine kawai mushabbahu to takas na malan na'am yawwa kuna magana ne akan Usman ka gane shikenan kawai sai wani ci gai sun ya tinkaro zai zo sai wani ci kai ra'aitu asadan yamshi ka gane ko yawwa to a wannan halin ne ake so a nuna aka gina maka wannan magana din a wannan wannan halin da aka gina maka wannan magana ba kawai minar bidaya wani ya zo ya ce maka wani aka zaki ba a ano ana magana ne akan wani mutum yanzu ana iddia in cewa wai wannan zakin shine wannan mutum yanzu maimakon a ce mutumin yayi kama da zaki a ano yanzu zakin ne kawai gashi ne yana kin karowa na'am eh ana magana dai akan wani kawai mutum ka gani shi kenan shi wannan mutum ɗin maimakon aka manta shi da wani abu sai a ce wannan abin shi ne wannan mutum ɗin kawai misali na ci wannan murci kaman dutse kai jiya na ci wani murci kaman dutse kawai sai ka ce mene na ci dutse jiya yanzu ana cin dutse wai yanzu dutsen nan kana nufin menene murci ne kawai yanzu kaga ai naci naci murci kaman dutse murci mushabba dutse mushabbahu bihi yanzu sai ka share tarfahu al-awwal shine menene mushabba yanzu kawai sai kuma kai iddi'ai cewa wai mushabbahu bihi dutsen yanzu shine murcin kawai shine isti'arar nan to ba sai lalle abin da yasa ne sauri ne magana ba sai lalle akan mutum biyu ba a akan ko menene za a iya yi yawwa eh eh ya manta da maganar tashbih yanzu yanzu ko ya aro kalmar ne ya yi amfani da ita ga wani ma'ana ba eh sosai duk ya shiga ya shiga wata abin general ne komai zai iya shiga ya barakallahu fikum to isti'ara ana ce mata asliya ana ce mata tabi'iyya to idan al-lafzul musta'ar lahudin ko gane ko al-lafzul musta'ar da can mushabba shine al-musta'aru lahu ko kaga naga Usman ga Usman nan yana yana tafowa tahowa ina mushabba din mu Usman kaman zaki mushabba bi shine zaki ko to sai aka cire Usman yanzu sai aka ce kawai naga zaki na tahowa to ina ne nan almusta'aru an zaki shi zai zama ne musta'aru lahu ne ko musta'aru minhu almusta'aru minhu saboda shi ne mushabbahu bihi kai barakallahu fikum to idan lafazin da istiyaran ta gudanantu akai lafazi ne jami' istiyara ta zama asliya idan lafazin kuma mushtaki ne istiyara ta zama tabi'iyya shikenan kawai yanzu misali da ce ga zaki nan na zuwa ga zaki nan na tinkaro mu ga zaki nan na tahowa hakika ne ai duk wanda ya duba ko sai ga Usman ne ke tahowa yanzu kaga ga zaki nan na tahowa kaga zaki yanzu ya zama mene al-musta'aru min hugo wanda ke shi ne asali shi ne mene ne mushabbahu bihi alabarin lada shi ne mushabbahun bihi to sai mu duba da kyau zaki asad asad din nan shin jamid ne kuka mushtaq asad lafazi ne wanda ke jamid din ba an ciro shi ne daga wani lafazi ba to istiyara ta zama ne ne ta zama usuliya amma da a ce lafazin nan zai zama mushtaki ne kalman an ciro kalman ce daga wata kalma kuma to istiyara ta zama menene tabi'iyya mu idan muka duba ka'idan mu ka'idan mu tana cewa alqawaid takunu listi'aratu asliyatan istiyara kan zama asliya idza kana al-lafz alladhi jarat fihi isman jami idza kana kana al-lafz alladhi jarat fihi isman jamidan idan lafazin da ta gudana ta kai suna ne jami wani babban formulin ke ne za mu gane istiyara asliya ce ko ko ba asliya ba nan zuru ilin lafazin musta'arul minhu nan zuru ilin lafazin musta'ar minhu bi haifu ma idan kana jamidan falistiyara tusamma asliya wa idan kana mushtakkan falistiyara tusamma taba'iyya تكون ان تكون الاستعاره تبعيه انا كان زنتون تبعيه اذا كان اللفظ الذي جرى فيه مشتقا او فعلا idan fi'ilin lafazin da isti'aran ta gudanar da kai ya zama fi'ili ne ko ko lafazi ne mushtaq kamar ismul fa'il kamar ismul maf'ul to isti'ara ta zama ne ta zama tabi'iyya kawai kai je na sha kwakwa je na ci kwakwa na ci kwakwa ga istiyarar mu nan anan ma'ana na sha wahala kaman cin kwakwa ku ji asalin bin maganar na sha wahala kaman cin kwakwa a sai da zan ce na ci kwakwa duk bahaushe din da kaje ma'ana wahala ne to idan muka duba da kyau na ci kwakwa yanzu ka misali cin kwakwa ai fili ne ko a hausa to istiyara ta zama ne ta zama tafiya misali wani ne ya zo nan gurin maimakon ka ce wasala ibrahim wasala ibrahim sai ka ce waradal asadu waradal asad waradal asadu kaga kayi amfani da mene wurud da ma'anar mene wusul to warada a fili ko an ciro shi ne daga wata kalma alwurud ko to waradal asadu to warar da nan in ka dubi nan bangaren isti'ara ta zama ne ta zama tabi'iyya ta zama tabi'iyya ya kuma ne kamar alaba da lada kamar ista'ala ai fili ne ko to shikenan almusta'ar lahu saboda haka ya zama ne shikenan alaba da lada kun ga nayi kokarin zo muku da wani tafi dan ce muku an fitar da dukkan isti'ada na cikin alkurani tun daga farko har karki amma Allah ba ni iko zan zo muku da shi sati mai zuwa a tuna min ranar alhamis kullu tabaiya qarina tu hamakaniya dukkan isti'ara qarin dukkan lafazin isti'ara tabaiya dama tabaiya ita ce lafazin idan ya zanto mushtaqi ko to na akwai asliya akwai makaniya tabaiya ko to kullu tabaiya dukkan isti'ara tabaiya qarinatu ha qarinan dake nuna cewa lafazin an aro ne da wani kawai ma'ana zuwa wani ma'ana to qarinan ta din makaniya ce wa idza ujriyat al-isti'aratu fi wahidin fi wahida idan aka gudanar da isti'ara ga ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin su fahi wahidatun minhu ma daidai cikin su imtana ijra'u hafil ukra to an hana gudanin tuwanta a daya to yanzu bari mu jiyo abin nan namu kale mutan nabi ya sifu kalaman mutan nabi ya yake siffanta wani alkalami shine yace ya mujju zalaman fi naharin lisanuhu wa ya fahimu amman kala ma laisa ya sumau ya mujju zalaman fi naharin lisanuhu wa ya fahimu an man kana ma laisa ya sama'u to fasarar baitin shi ne ya mujju zalaman yana tofar da wani mene wani duhu alkalin yi fake rubutu wani shi ne ke siffanta rubutun nasa yake cewa gashi nan yana tofar da wani duhu kai dai kasan duhu alam yake nufi tawada fi harin a cikin wani yini yini ba yana haske ba takarda ba haske take ba to aina har a nan ba wai ana nufin yini ba ne kun gani yawwa wata kalma ce ya aro da nufin wani ma'ana to ku kiyaye yadda asalin waya famu amman kala wa yafhamu kuma sannan shi biro yafhamu amman kala yana fahimtar akan waye yake magana ma laysa yasma'u irin maganan da shi bai sabbe ji yanzu idan kai kai magana ba kana ji ba shi ko biro duk abin da zaka rubuta da shi yana ji amma yana fahimtar me rubuta bai ke rubutawa to suka ce asalin maganan shi ne ya mujju zalaman ai ya mujju midadan ka zalamin ya mujju midadan gashi nan yana tofar da tawada ka zalamin kaman wani bakin abu kun gani fi waraqatin kanaharin fi waraqatin kanaharin lisanuhu ka insanin amma duk sai ba kawo abin nan ba to ya mutu zalaman yana tofar da wani bakin abu wani baki ta asalin shi ya mujju midadan yana shi wannan alkalami yana fitar da tawada kamar yadda mutum ke tofar da mene yake tofar da miyau to kaga sai kawai lafazin ya mujju ya mujju da kamar ya mujju to sai ka ce ya mujju zalaman asalin shi ya mujju midadan ka mene ka zalamin to mu duba da kyau a nan idan muka ce ya mujju midadan ka zalamin ina mushabba nan zalaman afwan midadan ina mushabba bihi ka zalamin zalamin ko to yanzu sai ba kawo mana midadan ba kwata-kwata ba a kawo shi ba ballantana a ce a ce an ya gina maganin ne ta hanyar kula da tashbihi a yanzu ba maganin tashbihi istiyara ce kawai ya mujju zalaman to saboda aka sai ya zama zalaman din nan asalinsa menene mushabbahu bihi ne sai aka menene aka kawo shi zana da yanzu shine wai mushabba to sai mu ce yanzu zalam isti'ara ce wannan shine al-lafzul musta'aru lahu a afwan al-musta'aru minhu ce ba shine mushabbahu bihi ba masha Allah wata ina din yi ne a hankali a hankali saboda a gane kan karatun in muka tafi zar gaskiya ba za a gane ba ko da baiti ɗaya ne muka iya tahlilin su shike ne ya isa in Allah kai mu sai mu zo mu karke shi ya mujju zalaman kaga zalaman shine al-lafzul al-musta'aru minhu ko jamil jiddan to idan muka dubi zalam shin jamil ne ko ko mushtaki ne az-zalamu to da kuma ya ka ciro jamid ne jamid ne tunda ba an ciro shi ne daga wata kalma ba to yi siyara ta zama asliya ko ta bayyana shi ke na asliya na? zalama shi ne mushtaki me aka daga ina ka ciro zalam ka gani? ka gani? madalla zalam shine masdari wannan mun bi ra'ayin mutanen kufa ne al-masdar huwa al-aslu wal fi'l mushtaqun minhu akwai ina jin basra shi kuma sun taba al-fi'lu shine al-aslu wal masdar mushtaqun minhu amma dai wanda shine yafi shahara yafi karfi al-masdar huwa alladhi yushtaqu minhu kull al-mushtaqat yauta saboda kaga ayya mujju zalaman zalam anan shine al-lafzul al-musta'aru minhu to in muka lura da kyau jamid ne to istiyara ta zama mene ta zama asliya fi naharin fi warqatin kanaharin a sai ba kawo warqatin ba kawai sai aka ce kawai fi naharin kai sai kawai to kaga nan nahar shine al-lafzul yawa al-musta'aru lahu ko minu kai to jamid ne koko mushtaq nahar yake nan jamid ne isyara ta zama ne ta zama asliya shikenan fi naharin lisanu hu kalisanin rajulin kun ga lamirin hu hu يؤول إلى ماذا إلى الكلام جميل فأنا لميره lisanuhu shi ma na akwai istiyara nan fi na harin lisanuhu ka lisani insanin sai ba kawo lisani insanin ba sai aka kawo lisanuhu shi biro yana da halci ne? kaga biro bi da halci kun gane ko? to idan muka duba nan da kyau za mu ga fi na harin lisanuhu ka lisani insanin lisanuhu idan muka yi tashbiya ka ka lisani insan menene mushabba hadin ma'ana lamiruhu shine mushabba ka lisani insanin lisani insan shine menene mushabbahu bihi to amma anan wanne ne aka an ka mushabba ne ko an ka mushabba bihi mushabbahu ga aka ko kaga an share mushabba bihi ko to me isyara ne za ta zama idan muka lura da kyau lafasin da isti'anar ta zama a kai ta gudanci a kai to wuri abatun za mu gane ba mu zo ba idan ga mushabba ga mushabba bihi sai aka share mushabba sai aka kawo mushabba bihi kawai to isti'anar ta zama afwan asliya ko to idan aka share mushabba kuma yanzu sai aka bar mushabbahu bihi to istiyara ta zama makaniya makaniya so za mu zo shi insha Allah istiya out mun yi af shikenan ma kaga an sha an share kalisani insani amma wuri bisa da hubishin bil wazumihi mene lisanuhu kaga lisanu wanda aka manna lamirin biro a jiki an yana ishara ne cewa akwai wani mushabbahu bihi da aka share to istiyara ta zama makaniya nan ta zama makaniya nan ba sani ba mun dafin shi wani fahimci wannan bakin Allah ya kara haska kamana wa qala wa alaikum salam na'am eh za ka yi ƙaddar shaka eh sosai ya muju lisanuhu zalaman fi na harin ba eh sosai kwa yi ƙaddar ashir haka wakana yi khatibu saifar daula wata rana mutum nabi sai ce yana magana da saifin dola uhibbuka ya shamsa zamani wa badrahu wa illa mani fika suha wal faraqidu uhibbuka kai ina son ka shamsa zaman ya kai wannan ranar zamani wa badrahu kuma watan zamani kaga bai ce wa, wa, wa hilaluhu ba bai ce wa kamar ku ba sai da ko badur ko kaga shi ne mafi mai kamala kenan wa illa manifika suha idan har an samu tauraron suha sun ma zarge ni wal faraqidi da tauraron faraqid ina nan da ina son ka to taurari suna suna zargi ne kuga faraqid din nan suha da faraqid suna taurari ne amma yana nufin talakawa mutane ne talakawa kitani kun ga shamsu nan ta ya za a yi mutum ya zama shamsu ai ma'ana uhibbuka ya saifar daula ka shamsu zaman waka badarihi waka badarin zaman kuma da layo kun gani uhibbuka ya saifar daula ka shamsin zaman wa badarihi to sai bai kawo saifar dola ba kawai sai ce kawai yanzu sai da kaga uhibbuka ya saifar dola saifar dola shi zai zama mushabba ko shamsin zaman zai zama ne mushabba biyu ko sai ya share shi mushabba sai ya bar yanzu mushabba biyu a gurin yanzu fa yana iddiyayin shamsu da badru wanda sunayen taurari ne a yi yanzu su ne sai bidola kawai kai sai yanzu su ne sai bidola kawai kai sai to saboda haka a yanzu nan tun da ya sha da mushabba sai bar mushabba bihi to yanzu ina shi abin nan tashbih mu zai zama menene nan a in ana magana tasirhiya ok na mu yi tasirhoto na fahimta na fahimta e tasirhiya ce isyara ce tasirhiya jamil jiddan kaga in ka ce tasirhiya kuma ba za a ce fata makaniya ba kuma da ba a'a in ka ce tasirhiya to shikenan in ka ce makaniya to idan muka lura da kyau uhibbuka shamsu zamani wa badrahu yanzu shamsu jamin ne ko mushtaki badru jamin ne ko mushtaki to istiara ta zama gina kuma ta zama asiliya iyi sosai sosai in ka kwada ta bangare kaza asiliya ce in ka kwada ta bangare kaza makniya ce wa inna malifi ka suhawal farakido ma'ana takadirinsa wa illa mani fi kalfukara'u kasu hawar faragidi ku gane wa illa mani fi kalfukara'u kalmene kasu hawar faragidi shi kenan ko da ko talakawa waɗanda rashin matsayi nasu da daraja ya kai kamar na ƙananan taurari ku duba sarkin shi sai ya kamanta shi da menene sai ya aro mishi rana da badru amma talakawa fa sai ya aro musu menene taurari sai ya aro musu taurari to saboda haka nan ina ne lafazin da isti'anan ta gudanantu as-suha da al-faraqid ana nufin talakawa ne wa illa man al-fuqara'u kal kasuha wal faraqidi sai ya share al-fuqara'u dama ai ita isti'ana mabniya ce ala tanasu tashbih yawa yanzu ba magana tashbih to yanzu shikenan isti'ana ta zama mene ta zama asli ta zama asliya afwan asuha alfaraqid yanzu idan muka diba nan jamidai ne ko mushtakai mushtakai ne duka to isti'ana ta zama asliya ta zama as na ina asuha alfaraki jamire ne kaga ta zama asliya kenan insha Allah ta'ala ta zama asliya kenan wa qala al-mu'arri fi ar-rasa'i mu'arri yake cewa yayin da yake waka na flirtation wannan na ta'ziya فتن أشقته البابلية هكبة فلم يشف منه برشف ولا لثم فتن wani saurayi ne a shikatul babiliyatu wanda giya take ta begensa wai ma giya da kanta take bege shi Allah sarki a yanzu giya na bege dole dai akwai wani abu da shi ke begen da bai kawo shi ba nan to kaga tun daga nan ba za ka gane istihana koya nan falam yashminha falam yashfiha bi rashfin wala lathmin minhu falam yashfiha sai ya zanto bai wadatar da ita bai warkar da ita ba bi rashfin da samban da da da, da tsotso wala lathmin kuma bai wadatar da ita da sambanta ba kiss shine lathmu giya ce take marmanin wani mutum sai zanto lokacin da yake raye kun gane ko sha da yake yi tsotson da yake yi da kis din da yake magiyar duk wannan bai wadatar da giyan ba bayan mutuwarsa sai gashi tana ta bige shi ita mutuwan a ita giyar tana ta bige tana ta bige shi to yanzu a nan za mu duba ina ne aina jarata aina lafzul الذي جرت جرت فيه الاستعاره البابليه fatan takadirinsa ko kuma inda yake mana fatan ashiqat humra'atun kalbabiliya fatan ashiqat humra'atun kalbabiliya ai wani mutum ne wanda wata mace ita ce take begensa kaman menene kaman babiliya kaman babiliya babiliya shi ita ce giya na'am to yau to yanda yake shine fatan ashqatkul babiliyatu kamra'atin kamra'atin fatan ashqatkul babiliyatu kamra'atin wani saurayi ne wanda giya ta rinka beginsa kaman wata mace kun gane ko to anan idan muka lura da lura da kyau inda zamu ce fatan ashiqatul babiliyatu kamra'atin to amma sai ya ce fatan ashikatul babiliyatu kai wuce kenan labudda ko wani abu da aka share sai ya zama okay me to me aka share inda tasbihi ne zamu dawo da shi fatan ashikatul babiliyatu kamra'atin kaga imra'atin shine mushabbahu bihi to ai sai aka sai aka share imra'atin amma sai aka kawo wata alama karina lafziya wacce take nuna ga abin da aka share lawazim na mushabbah bihi menene lawazim din nan ashiqat nan an share hudhifa al-mushabbah bihi wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi wa huwa madha ashiqat ku duba da kyau bege giya ai ba mutum bane balle ta ta bege to amma giya tana begensa kaman wata mace sai aka share mace menene abin da ke nuna mana cewa akwai mace da aka share ashikatu bege to idan muka lura da kyau yanzu an share mushabbahu bihi ko wani misalahu bishin miliyan azumihi to istiara nan ta zama cice makaniya ce Allah saka da alheri makaniya ce istiara wata lokacin da muka yi ta wannan malam yan wanda suke makarantar jama'atu tun da su ne ainihin masu balagan su suna muraja ne malin sai a ta ce a makaniya sai a ta ce a tabi'iyya sai a ta ce tasiriyya abin sai dai mai ta sauraro to amma dai na ciya na ciya yau da gobe yau da gobe shi kenan sai ka fahimci abin nan ako za a yi nan da nan sosai kuwa sosai kuwa sosai an yi kawai an gama akwai wani abokina ya halarci karatun mana shatubiya shi ne sai yake ce dazu da safe mai ya bugo min muke magana da shi ce ai wato shi yadda yake ganin shatubiya a hannun shi zai alhamdulillah ya ma riga ya same ta tun ba ba je ko ina ba ya ce dama inda ke bin wahala shi ne kawai rumusun nan ka gani shi ne masu yin cimish to ai ban fara da lokaci ban fara da wuri ba yana jin sai wajen goma da wani abu goma saurako to idan allah ya kai mu injiniya man Allah kai mu za a tutura daidai gabda a satin daidai shi ne daga shi sai kai a satin sai lahadin kafin lahadin za a rinka tura kawai in Allah da babu african time domin kun ga akwai sai in ka tsinafa muna tashi ba sai kama hanya to kaga wannan yana da kyau ka taimaka mutum ne a tashi da wuri musamman wanda suke da nisa to in Allah da muna fatan karfe 9 za mu fara karatu to za mu fa za mu maimaita tun daga jazallahu bil khairati anna imma lana naqalul qur'ana faminhum mujurun sab'atun kad tawassadat kun gani kun gishi ma istiyara go faminhum budurun faminhum rijalun kal budur ka gani kaga kaga balagar da ke guraren kan tausar zama alula daga nan kuma za mu zo sai mu sake mamita su saboda su zauna ƙara zama kai insha Allah ta'ala to Allah Allah ƙara yin zure bana Allah ƙara fahimtar da mu Allah kuma ya da mu yan uwa mai ta roƙon Allah Allah shi da mu wallahi idan Allah ya karbi wannan karatun ya da mu shikenan in Allah da mu more duk wahalan da aka sha da kudin da aka ci duk zai zama menene zai zama riba zai zama riba wallahi duk wanda zai bugo mun kan ce to yan uwa da Allah ai mana tambihi kuma sannan don Allah mai ta roƙon Allah Allah ya karba mana Allah duk karatun da zaka yi ko an gane ko ba a gane ba in Allah ya karba maka shikenan ko Allah ya karba muku ko ba gane ba Allah ya yarda da kai shikenan kai kai kai kai ka ci riba to amma ina ina ina fa'ida a ce an gane karatu kowa ya gane amma Allah bai karbi karatun ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasara kenan to Allah shi kare mu Allah ya kare ya sani mana na'am jama'a mun bin wannan ko so istiyara ne ta zama cici makniya tunda nan hudhifa al-mushabbahu bihi wa rumisa lahu bi shay'in min lawazimihi nan shikenan to insha Allah sun ta'ala ko zamu dakata anan ne insha Allah sun ta'ala Allah kai maka dawo sai mu ci gaba mu karife guda biyu ko insha Allah saboda shi wannan yana da yana bukatar ne a bi shi a hankali hankali istiyara ne da a cikin balagan nan abubuwa masu wahala guda uku ne istiyara majaz mursal kinaya istiyara ita ce mai wahala sai kinaya sai majaz mursal shi kenan kawai amma in dai ma za ka iya kana da kaifin kwakwalwa da basiran da za ka iya hararo abubuwa to shi kenan cikin sauki za ka same shi a hannu to Allah ya samu na yasa mene fatan a shikatul babiliyatu hikimatan fatan wani saurayi ne a shikatul babiliyatu wacce giya ta yi begensa hikimatan na wani zamani sai ya zanto falam yashki minha falam yashki minhu ko bai wadatar daga gare shi ba bi rashfin da tsotsin da yake mata wala lasmin da kuma bege an kis da yake mata wato ma'ana lokacin da yake rayi ka kalli in dan giya yana daukan kulban giya da yake nema karki tun daga nan za a ga ya fara kisan dan kwalbin giya tsotsin sai kuma tsotsin da yake yi to duk wannan tsotsin da yake mata da yana sha da yadda yake sumbantar kins ɗinta a lokacin da yake rayu bai wadatar da ita ba bai sa wai mutuwan shi ya sa ta wadatar ta gamsu da shi ba a'a wato wannan da ya koyi malam mace ce kawai yau ake magana nan fatan ashqatul babiliyatu kamra'atin domin wace ce mutum ke sumbanta wace ce mutum ke tsotso ke ke yi mata kis ce eh ce sai aka sumbanta ta dukiya kawai ya fita to Allah ya kara fahimtar da mu subhanakallahum abinda Allah ya ba mu iko muka daidai Allah shi ba mu lada akai abinda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ba mu ikon gyara subhanakallahum bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بارك الله فيك